أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Tubar mu ta yau da idan Allah subhanahu wata'ala za ta yi magana ne a kan nau'uka na zuciya da kuma tsarkakuwansu Allah muke roƙo ne ya saka da zukatan namu gaba ɗaya kafin nan muna bara zuwa ɗaya daga cikin yara aminin mahaifina malam abbas ba ba kanmu yaran shi ne ya rasu Allah a cikin nashi a cikin mutuwa Allah ya fitarsa Allah ya sa a kunnan ne Tuba tana farawa da kamar haka. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya halishi dan adam da ikonsa da kudurarsa ka tsaya ka kalla halittar dan adam sosai kai kallon ikon Allah a jikin dan adam dan adam da kake gani dan uwana ba komai bane face kashi da tsoka da zaran ka cire kashi a jikin ɗan adam ɗan adam ɗin nan ya zama nama Allah mun tuba Allah ka yafe mana ka kalla yadda Allah ya tsara hanjin cikin ɗan adam kai kallon ikon Allah ta nan ne in ka ci abinci da ya zagaya ya zagaya kuma sai zama wani abin da lalle Allah da iko yake alhamdulillah bayan Allah ya halitta ɗan adam ɗin nan da ikonsa da ƙudurarsa sai yi ma ɗan adam ado ya sanya ma ɗan adam ji ya kuma sanya ma ɗan adam gani sannan kuma ya sanya wa ɗan adam zuciya ka tsaya ka ƙara kallon ɗan adam ɗin nan da kyau ɗan uwana ka ce ga ɗan adam yanzu babu wannan wujin na idansa kawai wurin yanda goshinka yake haka wurin yake yaya dan adam zai zama don Allah kare sunan tawakkali ka kalla dan adam da kyau sai a ce dan adam din nan an haifo shi babu kulluwa babu fatan kulluwa yaya dan adam zai zama zai zama to kaman wani abu kaman sabulu ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ya kara masa da wani abu babba mai tsada zuciya wanda a kanta ne yau muke magana Allah yake faɗa a cikin littafin da mai girma yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub Allah yake su ne wa'annan wa'anda suka yi imani ko ko sanade wa'annan da suka yi imani zukatansu suna natsuwa ne idan aka ambata musu Allah domin shi ya kera su kamar yadda suke ilmin take Allah ya ce ala ku saura da ambatan Allah ne zuciya ke iya samun nutsuwa wani babban malami a ƙasar Masar Allah ya saka masa da alheri a wannan sati yake cewa ɗan adam da yawa sai ya gudun halaka ya ƙara fadawa wata halaka yace kamar in ba gano misalin ba mutum ne ya fada rami yana ta ihu yana ta ihu yana neman agaji da mene yanzu ta taimako shikenan a gefen ramin akwai wani katotan dutse sai ya ƙara jawo dutsen sai dutsen sai ya ƙara danne masa kai dan adam ɗin nan zai shiga kuwa ko dai zai mutu a ramin nan sai musu a rami ya ce to misalin wannan mutumin da ya fada rami ya ƙara jawo ƙatoton dutse ya ƙara dannawa a kansa shi ne misalin mutumin da ya fada cikin damuwa da ya shiga cikin damuwan nan ya rasa abin da zai yaye masa wannan damuwan sai ya ƙara ɗauko kaɗe-kaɗe sai ya ƙara dannawa sai ka ji yana cewa ai shi yana sauraron television ji yake kamar an dauke masa duk wata damuwa a rai yake kai ya kake ai wannan kaɗe-kaɗen da take ƙara ji ƙara wurga kanka cikin bala'i da musifa take zuciya na iya samun natsuwa ne da abu ɗaya ambatan Allah ko dai ka ambace shi ta hanyar neman lada ko ka ambace shi ta hanyar neman agaji lokacin da ka fada cikin bala'i da musiba sai koyi da annabin Allah mana da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ma nau'i ne na zikiri yana faɗa sai Allah ya ɗauke shi daga cikin wannan musiba kai ma kana faɗa duk lokacin da ka fada cikin musiba sai Allah ya ɗauke ka daga cikin wannan musiba amma abin da wasu mu suke yi cewa ta hanyar kaɗe-kaɗe ko sauraron kaɗe-kaɗe da raye-raye ne to suna ƙara wa kansu zunubi Allah mun tuba Allah ka yafe mana shi yasa hukumar take ala bi zikrillahi tatmatin nusulu da ambatan Allah ne zuciya kawai ke ke samun nutsuwa ira da amincin Allah su ƙara tabbata ga tiyayyen abin halitta annabin mu masoyin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa a jikin jikin ɗan adam akwai wata ‘yar tsoka wanda idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jikin mutum ya gyaru tsokar ba wata wuce ka iya lunkuma ta ba da an ɗan ba ka ita ka soya ta ka ɗan dangwala yaji haka wul za ka haɗe ta amma manzon Allah yake ce maka wannan ‘yar tsokar idan ta gyaru a jikinka dukkan jikinka ya gyaru idan ta lalace to dukkan jikinka ya baci kamar sahabbai sai suka shiga wani haira su ma ba su gane ba ya ce ala abin da zai nuna maka ya shiga wani haira shi ne irin kamar an fara to wani irin tsuta ne wannan ya ce a ina take wannan ya ce maza Allah ya ce ala duk ku saura idan da ba a shiga irin wannan tattaunawan ba wata tsoka ce wata tsoka ne ba za a faɗa wannan ba ko za a faɗa maza Allah ya ce ala ku saura wahiyar kalbi ita ce zuciya zuciyanka na gyaruwa to ka zama dan adam kana baki to mutum ya zama dabba Allah ya yafe mana kai dai ka dauka kaman abin da ya faru a makon da ya gabata wani mutum a ɗaya daga cikin garin tura wannan New Zealand ya ce musulmai na sallan juma'a kawai ya ta har harbin su zuciyan mutum zai iya yin wannan ai ya tashi daga dan adam ya koma dabba Allah ka yafe mana muna kuma yi ma al'umma musulmai jaje kan wannan abin da ya faru mutuban ta cigaba da cewa ya ku yan uwana musulmi ina ma kaina wasulci da ku da kuke sauraron mu a daidai wannan gaban dukkanin mu mu tsoron Allah madaukakin sarki wanda yake fara a cikin littafin sa yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ma'anar ayar Allah subhanahu wata'ala yake yanzu mutane ba sa yin tadabburi ba sa yin nazari ne akan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu a cikin alkur'ani mai girma ko ko suna kan irin zukatan nan ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya rufe su ka san zuciya akwai zuciyar da yake da fakiya ce wanda Allah yake gaya maka tun farkon Qur'ani yake cewa kataballahu ala qulubihim wa ala absarihim kuma haka ba Allah musu Allah ya ce yana Allah yana san duk lokacin da kake karanta alkur'ani karka yin tadabburi kana yin nazari cewa wannan maganar da ake faɗa a Qur'anin nan da kai ake ba ka karka kawo wato a wai da wasu mutane da suka rayu a maka a da kai ake yi a matsayin ka na musulmi saƙon tun daga wancan lokacin zai ci gaba da ɗaurewa har zuwa tashin kiyama Allah mun tuba Allah ka yafe mu Kutuban ta fitar cewa ya ku ‘yan uwana musulmai, lallai hutubar mu ta yau za ta yi magana ne akan nau'uka na zukata da kuma tsarkakuwansu kai Allah dai muke roƙo da ya tsarkake zukatan namu ga baki ɗaya kaga zuciya ta farko ita ce zuciya kubutacciya wacce ake kiranta da suna alƙalbu salim zuciya kubutacciya ya kuma yan uwana da kuke sauraron mu a daidai wannan gaba mafi haɗari wanda Allah abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta a jikin ɗan adam ita ce zuciya daga zuciya sai kuma harshe daga harshe to sai hannu sai ido Allah mun tuba Allah ka yafe mu saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wannan zuciya da kake gani idan baka samu ka same ta ba ka iya zuwa cikin ranar lahira to wahala ne zai samu mutum Allah ya ce ranar lahira da kake gani rana ce wanda yawmun la yanfa'u malun wala banun rana ne wanda zuciyanka duk yawansu in sun kai sama da ƙasa cikin sama da ƙasa kenan Allah ya ce ba za su amfani ka idan duniyan nan gaba ɗaya kika yaranka ne Allah ya ce ba za su amfani ka abu ɗaya zai amfane ka Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya zuciyar ma kusacciya ya kai ɗan uwana da kake sauraron mu rashin lafiya na zuciya yana farawa ne daga bayan mutum ya mutu ban sani ban an gano wannan ita illar rashin lafiya na zuciya a musulunce to ba yanzu bane da kake rayuwa zai faru zai fara farawa sai ka mutu domin da mutum ya mutu ne daga nan kuma zai je ya riski azaba wanda babu karewa ita kuma fa ai rashin lafiyan ke na ranke da imanin Muhammad ka gani ko shine malam yake gaya maka cewa rashin lafiya na zuciya yana farawa ne da zaran an ɗauka ranka to daga nan sai da lura rashin lafiyan ya bayyana maka gashi iri iri yanzu kana gani daga nan kuma za ta sa mutum ya zamanto ɗan wuta ya dawwama a cikin gidan wutan har abadan abada ƙarshen da babu ƙarshe ke saɓanin rashin lafiya na zahiri wanda muke iya gani duk yanda rashin lafiyanka ya kai da zafi da ciwo da girma yana ƙarewa ne da zarar an ce mutum ya mutu ko ba ka bane yanzu in mutum yana ciwon kafa yana mutuwa ciwon kafan nan sarau in mutum yana ciwon hanta ko koda da zaran ya mutu sun yi ban kwana to banda ciwon zuciya ta musulunci a ce ka kika gano Allahnka ka kika ji maganar Allahnka to in wannan rashin lafiyar mutum ya sama to fa rashin lafiyar nan bai da magani yawwama a gidan wuta ke Allah mun tuba Allah ka yafe mana malam ya ce maka ai ba za su taɓa zama daidai ba rashin lafiyan da ba shi da ƙarfe da an je layira zai fara daga nan ya ci gaba har zuwa inda babu ƙarfe da kuma rashin lafiyan da yake karewa da tsaron kamusu kaga rashin lafiya na zuciya wanda ke dawwamar da mutum a wuta to ya fi zafi to dubu akan rashin lafiyan da ka iya samun mutum a jikin jikinsa dan uwana da ni da kai ba muna karanta alqur'ani wannan sakon Allah bai koye mana ba duk sai da ya sanya mana shi a cikin alqur'ani domin mu karanta mu kuma samu tsira ka je ga a cikin alqur'ani nan ne mun karanta Allah subhanahu wata'ala ya kasa zuciya hawa uku zuciya ta farko ita ce zuciya kutacciya zuciya ta biyu ita ce zuciya wacce take matakkiyar zuciya ne zuciya ta uku ita ce zuciyar da ba ta da lafiya to yanzu inda kalubalen yake shine menene siffar zuciya wacce take kubutacciya ne wanda ake neman kowane musulmi ya zaman to ya same ta menene kuma siffar zuciya wacce take matacciya ne wanda ake neman kowa ya nemi tsarin Allah a kanta to menene kuma siffar zuciya wacce take karatun lafiya ce ɗan uwana masu girma mu sani zuciya wacce take kubutacciya ce ita ce zuciyar da Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓo wata zuciya ba a ranar lahira sai wanda ya zo da irinta kai ka ɗauka yake dai get fast hakan idan ana aka shirya manya-manyan taro idan ba ka da get pass ba za ka wuce duk kuɗinka kuma don mukaminka da ka zo babu get pass ɗin nan sai a ce ranka yare ne ya ana to ballantana kuma talakawa Allah ya fi mana to a wancan ya ce haka kuma da ko ko mun tsawaninka da ka zo sai a ce an ga mata malam ka zo sannu da wani ana ba za ka shiga to haka layira za ka zo get pass ɗinka shine ka zo wa Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya lafiyayya kubutacciya Allah ya ce yawma la yanfa'u malu wa la banuna illa man ata Allah bi qalbin salim wannan abin da zuciya hutuba ta farko ta kunsa ke hutuba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta fi gabar cewa bayan haka ya koyi uwana musulmi yana daga cikin mafi girman tarihin da aka yi akan wannan zuciya domin mutane su santa zuciya kuɓutacciya ita ce zuciyar da ta kuɓuta daga barin bin sha'awa ko sha'awoyi wanda suka saba wa Allah maɗaukacin sarki ko suke saba wa umarnin Allah maɗaukacin sarki ko ko hani da Allah subhanahu wa ta'ala da ya cikin alƙur'ani har ila yau ita ce zuciya wacce ta kukuta daga dukkanin shubuha wanda zai iya yin karo da alƙur'ani mai girma ko ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai dan uwana musulmi ka sani wannan zuciya kubutacciya ita ce zuciyar da ta kubuta daga bauta wa wani Allah maɗaukakin sarki ta yadda wannan zuciyar ba ta ganin wani halitta shi ne wanda ya isa ya bayar suna ganin Allah ne ke bayarwa ita wannan zuciyar ita ce wacce ke ganin ba wanda ya isa ya hana ta abu sai Allah maɗaukakin sarki ko akwai wanda ya ce bayarwa babu in za ka kashe dukkanin abin da ka mallaka akan ka mallaki wani abu wanda Allah bai hukunta maka ba wallahi haka dukiyanka zai kare ko ba za ka samu domin mene Allah ne ko sunan Allah ne almu'min shi ke bayar almani'u shi ke hanawa da dukkanin mutanen duniyar nan za su hannu za su haɗu domin su hana ta wani abu wanda Allah ya riga ya ce naka ne wallahi kana kwance a gadonka sai a kwanka samun koma ce da shi kuma kai ne kai da Allah ta wannan zuciyar ita ce wacce ke ganin babu wani wanda ya isa ya ɗaukaka ka ta hanyar baka wani mukami ko ya sa a maka ritaya ko a tumbuke ka daga mukaminka sai Allah maɗaukakin ita wannan zuciyar ita ce wacce ce ganin Allah subhanahu wata'ala ne kadai ya isa ya buwa ya tadda kai shi ne kuma ya isa ya kaskantar da kai Allah mun tuba Allah ka yafe mana idan ka irin haka ake so duk abin da za ka kalla ka kalla cewa Allah ne yake yi Allah ya yi amfani da bawansa ne wane ya sa abu kaza ya iso maka ya yi amfani da bawansa ne wane ya sa musamman nan naka karanta shi Allah subhanahu wata'ala ya samu gyara zuciya ta biya ku yan uwana musulmi ita ce matacciyar zuciya wanda da ni da kai ba a da bukatar mu mu zamanto a cikin wannan kasan saurara kai kudu ba ta cigaba da cewa ya ku yan uwana musulmi ita ko zuciya wacce take matacciya ne to neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga ita ake yi domin wannan zuciyan babu rayuwa ko kaɗan a cikinta. Ka ga mai wannan zuciyan to bai ma san wane ne Allahnsa ba, bai san wane ne ya halicce shi ba, ballantana ma ya bauta masa. Ka ga wannan mai wannan zuciyan baya bin umarnin Allah maɗaukakin sarki, baya bin hannun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hannu, to ballantana kuma na manzansa. Mai wannan zuciyan baya son abin da Allah yake so. in aka ce Allah yana son wannan abin shi zai ce to mun kuma yanzu muka fara faɗa da wannan abin idan aka ce ne Allah baya son abu kaza zai ce to mu kuma yanzu muka fara in za ku iya tunawa irin su ne wanda suke cewa su da za su ga motar wuta ta cika ko ɗani sai sun sun je gidan wutan nan wai rahamar Allah ba ta san a nan garin Kaduna kai wannan Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana shi ne wannan zuciyan kawai yana bin san ransa ne menene san ransa ya tsaga masa ko ya kulla masa duk abin da san ransa ya ce masa to nan za ka ga ya bi shi zai aikata menene zai yi ya birke kan shi ko da ko zai saba wa addininsa shi ba ruwan shi mai wannan zuciyan ba shi ne za ka ga yana aikata abu ba tare da yana la'akari ba wannan abin saban Allah ne ko ko ba saban Allah bane shi ba ruwan shi kai za ka tarar da shi ko da yawa ma wani Allah yake bautawa maimakon ya bautawa Allah to za ka je ka tarar da shi yana bautawa wani abin ba Allah ba ko dai idan samo wata ƴar mage ya aje a ɗakin shi shi magen yake bautawa wani ɗan kare yake bautawa wani a'a ba kare ba maciji duka fa wannan a Najeriya a Najeriya ma a nan Kaduna ba duka suna faruwa mutum sosai ya samo wani ɗan maciji wai macijin shine abin bautawa Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana za ka ga yana san dukkanin abin da yake saban Allah ne za ka tarar da shi kuma wannan mutumin yana jin tsoron wani abu ba Allah ba da wani abu zai samu wannan dan macijin da yake bautawa sai ga ya kasa sukuni da wani abu zai samu wannan yar kyanwan wannan yar magen sai ga ya kasa sukuni da rure kowa da ya ga abin da ya faru lokacin da kasuwan Kaduna ta kone wasu sun zo rumfan suna ci da wuta suna cewa dan Allah ayi kokari a so musu da baki in dai magen ta tsira to su sun huta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkanin wani fata da yake da shi da wani samun ci gaba to ba a wurin Allah yake dogara ba yana dogara kan wannan abin abin nashi inna lillahi wa inna ilaihi za ka tarar da shi yana girmama dukkanin wannan abin nasa na aji ba Allah ba inda yake girmama shi ma baya girmama Allah za ka ga a gaban wannan abin bautan nashi ko abin wannan abin naka kai wani fa yanda yake girmama budurwar nashi baya girmama Allah shi wani matan ki za ka ga yana tsugunna wa matan yana tsugunna ma budurwan yana roƙonta ba irin yanda yake roƙon Allah ban yana bukatar wani abu a wurin Allah ko baya faruwa ne Allah mun ci ba Allah ka yafe mu in oganni ne a wurin aiki za ka ga mutum yanda yake tsoron ogan shi baya tsoron Allah ta haka da ogan naki yayi fakin din moto ko an tsayar da motan ogan zai sako kaga jikin mutum yana rawa kamar ya ga mala'ika haba ya kai dan uwana ka manta cewa wannan mutumin halitta ne na Allah baka wuce ba Allah ya bata wannan kujeran wannan mutumin kai ma Allah ya bata sauƙaƙa ma zuciyanka yadda da Allah ba kuma ana nufin cewa kar a girmama oganni bane a'a kowa ka girmama shi daidai gwargwado amma kar ka koma kana girmama mai gidanka kamar yadda kake girmama Allah musulunci baya san ɗan uwana mai irin wannan zuciya shi ne za ka je ka tarar da shi ba da da zaran ya ga wani mai masa nasiha ya zo sai ya murta fitta ya ce kaga waɗannan malaman sun zo ke sun zo yanzu haka shekaran gidan shi ya ƙare a san malaman nan Allah ya ce mana Allah ya ce mana sai ga kawai kafin ma ka ce assalamu alaikum kawai sai ya sa hannu a jini sai ya tumɓulo kuɗi ya riga mata mana ga wannan sai Allah mai shiga miki domin mene baya san nasiha Allah ya ce mana Allah mun tuba amma da zaran abin shedan ne kuwa zaka ga har yana rawan kafin a ce ana bukatar kuɗi na gudunmawa saboda a yi wani kiɗa ko a yi wani fadi ko a tace shi ne farkon wanda zai fara fara wannan kuɗi a wurin aji Allah mun tuba Allah ka yace sai kai dan uwana da kake sauraron mu a daidai wannan gaba nasihar da za mu iya yi ma juna a daidai wannan gaban shine don Allah don annabi sallallahu alaihi wa sallama kar ka kuskura ko da wasa kai abota da mutumin da yake da hali ko da bi'a irin wannan domin abota da irin wannan musifa da bala'i yake jawo zai iya wurga ka cikin irin wannan musiban kai ba ya sa maka rashin lafiyar da babu bazu abota da irin wannan guba suke shayar da mutum domin yau ka gan shi ya yi wannan gobe ka ga ya hau wancan jibi ka ga ya sa wannan sai kai ma zuciyarka ta fara cewa ina ma za ka yi ka samu wannan shi kuma in ya fahimta kai ma sai tsara duniyar da Allah mu ba dan wala ko zama da ki karka kuskura kai halakar da kai zai yi domin wata rana sai ya sa maka kokonto muna fara cikin karatun da muke yi alayin shawa wai wani yake faɗa yake cewa shi bai taɓa ganin abin da Allah ya tsina na masa ba musulmi ba musulmi yana faɗa wai yake cewa shi bai taɓa ganin abin da Allah ya tsina na masa ba to irin wannan in ka zauna da shi dan Allah ba zai halakar da kai ba ahir summa ahir ɗinka wallahi Allah mun ba irin wa'annan mutanen ne zaka ji Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin alqur'ani yake cewa amwatun ghayr ahya Allah yake ai kana ganin su ne a rayu amma mata tune ba su da amfani jira kawai ake ya mutu a je a wurga shi a cikin gidan wuta dama Allah ya gaya masa cewa makamashin gidan wuta mutane ne wanda suke saba wa Allah da duwatsu su za a rika wurgawa a matsayin fetur din fetur din da za ta riko kalanzir din da zai kasa wutan ta rika shi wa qudu hannasu wani ijara Allah mun tuba Allah ka yafe mana zuciya ta uku ya kai dan wana ita ce zuciya wacce ba ta da lafiya wannan zuciyar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya warkar da ita me ita kuma ya koma makaranta domin ya ji mai Allah subhanahu wa ta'ala yake so ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya so kaga dai wannan zuciyar ita ce zuciyar da akwai rayuwa a cikin ta akwai kuma rashin lafiya a tare da ita idan abubuwan da ke iya raya zuciya sun shige ta sai ga ta tsaya rayayya in abubuwan da yake na mutuwa ne suka shige ta sai ga ta mutu na san abin zai rikida ka ne ce wanda irin abubuwa ne to zuciyar nan ba za ta je ka tarar da ita kana san Allah kai maganar Allah sai ga girman Allah Allah Allah ne girma wallahi da kai maganar imani sai ga kaman sai hawaye da kai maganar ai abu dan Allah sai ce wallahi abin da nake so ne iya ce da kai maganar cewa a rika dogaro da Allah sai ya rika ai to ai abin da muke so kenan yanda za mu yi din ne ai mun kafa to kaga wannan zuciyar akwai alamar rayuwa tare da ita me yake nema ya ƙara neman ilimi wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tsayar da shi domin da yawa daga cikin matsalolin da muke fuskanta shine mutane tun da suka yi sauka na alkur'ani kai wani batun da yake sabbi bai ƙara komawa makaranta ba har yau magana da nake yi da kai in ma wanda ya sauka ne tun da ya yi sauka to rabon shi da makaranta ke ya sa neman kuɗi a gaba saboda haka ba ruwan shi mai Allah yake mai annabi yake kawai zai rika yin abu ne yanda ya ga mutane suna yi hadarin kenan ai Allah mun tuba Allah ka yafe mana kai da kake sauraron mu kai kokari ko da minti goma a rana ka rika zuwa wurin malamin unguwan kana daukan layi sai wallahi mu za mu gode layi daya ka ji a biya maka a saurin saurin ma ka taka da jimin ne to illan da ke cikin wannan zuciyar kaga nan akwai abin da zai raya shi illan da ke cikin wannan zuciyar shi ne wani zaman kuma da ya dan waiga haka mala sai ya ga cewa ka akwai bukatuwan fa dan wannan tafiyar da yake yi a kafa ya daina ta saboda haka yaya za a dan iya saba wa Allah dan samu kuɗi na dan haramu a dan iya yin shi a nan gida a dan iya siyan mashin a dan iya siyan moto a iya wannan haka za ka ga yana yi za ka ga yana fifita kwaɗayin duniya kuma a lokaci ɗaya yaya za a yi a samu duniyan nan ne ko dai na ke wurin alhaji wani ne ce sana a kan harkan shi ko dai yaya za a yi ne ko wurin wannan bokan za mu je ne dai in ya so mu ɗanyi kuɗin sai a tuban mu Allah za ka tarar da shi ne ga rashin lafiya nan kala kala suna shiga zuciya mai wannan zuciyan ba saurara ka ji za ka iya zama cikin wannan shine za ka tarar da shi yana yi mutane hasada babu dama ya ga Allah ya ma wani ni'ima sai ya rika jin haushi kawai malam haushi ba dama ya ga canza guda ba sai ya haushi shi ya aka yi ya samu wannan guda ya aka yi malam Ahmad ya canza wannan rawan me aiki ba ne na dari bane albashin ta yaya Allah mun shi ba Allah ta yashe alkibar da ka tarar da ne irin wannan zuciyar ga jiji da kai yana ganin cewa yaushe aka haife ka baka kai ma ba sa'an yaron shi ba ta yaya za ka fi shi kuɗi shi kuma ya manta cewa kuɗi Allah subhanahu wata'ala ne yake azurtawa ka san da yawa yana daga cikin rashin lafiyar mutanen mu duk ka ka gano cewa Allah ne yake azurtawa ba mutum ba in yawan shekaru ne tun kan a haife mu muke ganin wasu na ta neman kuɗi har yau ba su kuɗin ba in yawan ilimi ne tun kan a haife muke ta ganin wani a ce farfesa ne amma har yanzu a gidan haya yake in kuma malaman mu ne na addini ga san muna gani har yanzu wasu daga cikin malamanmu da suke karantar da mu addini wallahi a gidan haya to wai menene sirrin ne ka gano cewa Allah ne ke azurtawa za ka iya tunawa abokinka first class student ne a makaranta jami'a har yanzu babu aiki kai gaji da sufan class bawa ka shida ga tana aiki kenan ya abin yake sirri ne na Allah shi ke azurtawa amma mutane sun tsirka yin hasada da girman kai wal ujubu da jiji da kai cewa eh eh kaga wannan eh aka za eh wani ma sai shi ne maka wai saboda kaji Allahu akbar Allah mun tuba za ka tarar da irin waɗannan mutanen suna son su samu ɗaukaka ta kowane irin hali ga su da son yawan barna a doron ƙasa za ka tarar da irin waɗannan mutanen kuma su ne ke sha'awar su mulki mutane a shirye suke da su siyar da lahirin domin samun mulki ko ba haka bane Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya kai dan wana da wannan zamu gano cewa ita ma irin wannan zuciyan abu ɗaya ake nema wurin ta ta koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ta nema ilimi yanda Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi yadda shi yasa kan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa wailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah kalmar azaba ta tabbata da dukkanin mutanen da suke kawar da kansu daga barin ambatan Allah ko ko sauraron ambatan Allah dan wani abin da wutar mu sai ku na kenan abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana innahu waliyyu zalik wa barakatuhu alayhi assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي الا بالله الحمد لله الذي خلق الانسان بقدرته وجعله السمع والابصار والافئده القائل في كتابه العزيز الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم القائل ان في الجسد مضغه إذا طلعت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العزيز الكريم القائل في كتابه العزيز أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بخصوص الإيمان إن موضوع خطبتنا اليوم تدور عن أنواع القلوب وصفاتها اللهم ارزقنا صفائها القلب السليم أيها الإخوة الكرام أقر شيء في الإنسان قلبه لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كالإيمان أمراض القلب يبدأ فعلها بعد الموت وتسقي صاحبها إلى الأبد الآبدين بينما أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تسقي أثرها بعد الموت فشتان بين مرض يبدأ بعد الموت إلى أبد الآبدين وبين مرض ينتهي من الموت وأمراض القلب أكثر ألف مرة لأمراض الجسد ونحن مع القرآن الكريم قلت الإيمان القلوب في القرآن الكريم ثلاثة أنواع قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض ما صفات القلب السليم وما صفات القلب الميت وما صفات القلب المريض أيها الإخوة الكرام القلب السليم لا ينجي يوم القيامة إنسان إلا من أتى به لقوله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فيا عباد الله من أجل تعريفات القلب السليم إنه قلب الذي سلم من كل شهوات خالق أمر الله ونهيه وسلم من كل شبهة تعارض ما جاء في الكتاب والسنة النبوي والقلب السليم هو القلب الذي سلم من عبودية لغير الله حينما ترى جهة تحمي وتمنى ترفع وتخفض وتعز وتذل القلب القلب الميت أما القلب الميت فنعوذ بالله من هذا القلب قلب لا حياة فيه صاحبها لا يعرف ربه ولا يعبده لا بأمره ولا بنهيه ولا بما يحب ولا بما يكره بل هو واجد مع شهواته ولذاته ولو كان فيها صوت ربه وولده فهو لا يبالي إذا قام بشهواته وحظه رضي ربه أم سخطه هو متعبد هو متعبد لغير الله يحب غير الله ويخاف غير الله ويرجو غير الله ويعظم غير الله ويتذلل لغير الله ولا يستجيب لناصه ويتبع كل شيطان مريض كالإيمان نصيحة لوجه الله مصاحبة صاحب هذا القلب سقم ومعاشرته سم ومجالسته حلال هذا هو القلب الميت قال تعالى أموات غير أحياء حسن الإيمان القلب المريض أما القلب المريض فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صاحبها القلب الثالث هو قلب المريض قلب له حياة وبه علة إن غلب عليه مادة الحياة أصبح حياة وإن غلبت عليه مادة الموت أصبح ميتا ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل على شيء وهو مادة حياته وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو في العلو والفساد وحب الرياسة ما هو مارة حالك ما هو إلا مارة حالك المريض فيه من عوامل الصحة وفيه من عوامل المرض فأي عوامل فأي عامل أضاع على الآخر أعطاه صفة الآخر فالقلب المريض إما أن يصبح قلبا حيا منيبا مخبتا وإما أن يصبح قلبا ميتا قال تعالى فويل للكافر قلوبهم من ذكر الله اللهم إلا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر آلاء أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا واغفر اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل بلدنا كلنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عباد الله إن الله أمركم بأمر بلا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.